Ya Allah sarki mai rahama a gare ka muke san albarka. Subhanallahi kadimin sarki rabbu ka tsara kake bayanka. Domin tsarkin ɗakin ka'aba albarkar annabi manzanka.
Kama annatin lil mushrikina wa ahatin فكم أنت للمشركين وأهة وقد هد من بنيانهم كل ردهة وقد هد من بنيانهم كل ردهة يكر بها في لاذة صنع برهة يكر بها في لاذة صنع برهة دفعنا به أن دجا كل شبهة دفعنا به أن دجا كل شبهة إذا تدح البرهان فالإفك مغمد إذا تدح البرهان فالإفك مغمد تكلس للتبليغ عن غير فهة تكلس للتبليغ عن غير فهة ولله والتحقيق من غير شبهة ولله والتحقيق من غير شبهة ولما تناهى ذي بطام وبقحة ولما تناهى ذي بطام وبقحة دكلنا به في الدين من كل وجهة دكلنا به في الدين من كل وجهة وكل سبيل فيه أمد يمد دكلنا به في الدين من كل وجهة وكل سبيل فيه أمد يمد فكم أنت للمشركين وأهة فكم أنت للمشركين وأهة وقد هد من بنيانهم كل ردهة وقد هد من بنيانهم كل ردهة يكر بها في لاذة صنع برهة يكر بها في لاذة صنع برهة دفعنا به أن دجا كل شبهة دفعنا به أن دجا كل شبهة إذا اتبه البرهان فالإفك مغمد دفعنا به أن دجا كل شبهة إذا اتبه البرهان فالإفك مغمد تكلف لتبليغ عن غير فهة تكلف لتبليغ عن غير فاهة وللحق والتحقيق من غير شبهة وللحق والتحقيق من غير شبهة ولما تناهى ديب طعم وفكهة ولما تناهى ديب طعم وفكهة دكلنا به في الدين من كل وجهة وكل سبيل فيه آمد يهمد دكلنا به في الدين من كل وجهة وكل سبيل فيه أحمد يهمد بسم الله فكم أنت للمشركين وآهة فكم أنت للمشركين وآهة فكم أنت للمشركين وآهة فكم أنت للمشركين وآهة وقد هد من بنيانهم كل ردهة وقد عاد من بنيانهم كل هدهة وقد هد من بنيانهم كل ردهة وقد عاد من بنيانهم كل هدهة يكر بها في لحظة صنع برهة يكر بها في لحظة لحظة صنع فرحة يكر بها في لحظة صنع برعة يكر بها في لحظة صنع فرحة دفعنا به أن دجى كل شبهة إذا اتبه البرهان فالإفك مغمج دفعنا به أن نعجز كل شبهة إذا اتبع القرآن فالحب مهمل دفعنا به أن دجى كل شبهة إذا اتبه البرهان فالإفك مغمج دفعنا به أن نعجز كل شبهة إذا اتبع القرآن فالحب مهمل تكلف لتبليج عن غير فاهة تخلف للتبليغ عن الفهد تكلف لتبليج عن غير فاهة تخلف للتبليغ عن الفهد وللحق وتاجيج من غير شبهة ولله والتحقيق من غير شبهة وللحق وتاجيج من غير شبهة ولله والتحقيق من غير شبهة ولما تنهى إيب طعم وفكهة ولما تنهى إيمان عن وفاته ولما تنهى إيب طعم وفكهة ولما تنائب عن وقعت دكلنا به في الدين من كل وجهة وكل سبيل فيه آمد يومد فكرنا به في الدين من كل وجهة وكل وكل سبيل فيه آمد قيامة يوم يوم دكلنا به في الدين من كل وجهة وكل سبيل فيه آمد يومد فكرنا به في الدين من كل وجهة وكل سبيل في أحمد يمهد فكم أنت للمشركين وآهة وسمعنة للمشركين وآمة وقد هدى من بنيانهم كل ردهة وقد عاد من بنيانهم كل ولد يكر يكر بها في لازة صنع برهة يقربها في لعنة سنبرة دفعنا به أن دجى كل شبهة إذا اتبه البرهان فالإفك مغمج شفعنا به أن تجاه الجبال إذا اتبع القرآن فليكم مغلوب تكلف لتبليج عن غير فاهة تكلم للكبريل عن الفحة وللهج والتحقيق من غير شبهة والعاج والتعليم من غير شبهة ولما تنهى إيب طعم وفكهة ولما تنعى بطعن وفرات دخلنا به في الدين من كل وجهة وكل سبيل فيه آمد يومد دخلنا به في الدين من كل وجهة وكل سبيل فيه أحمد يهمل أمسى فكم أنت للمشركين وآهة وقد عاد من بنيانهم كل ركعة يكربها في لذة صنع برعة دفعنا به أن دجى كل شبهة إذا اتبع القرآن فليكم معلوم تكلف لتبليج عن غير فاهة وللعج والتعشيك من غير شرعة ولما تناهى ديب طعم وفكهة دخلنا به بالدين من كل بدعة وكل سبيل فيه الأعمد يرمد بسم الله
وكمانة للمشركين وأهة وقد أتى من بنيانهم كل بلعة يكرمها في لابة سنبرة سبحان به أنى بجاه كل شبهة إذا اتبع القرآن فليقوم مدوب تخلت للتبريك عن غير فخة والحق والتحقيق من غير شبهة ولما تناهى ديمنا من وقعة نبلنا به في الدين من كل وجهة وكل سبيل فيه أحمد يغمد
yace fa kam annatin anini nawa ne anini shine nishin mara lafiya wayyo Allah wayyo Allah shi ake cewa annatu yace to mushrikai annatu dubu nawa suka dinka yi saboda bayyana manzon Allah suka dinka wayyo Allah wayyo Allah suka rasa masa inda za ta kansu su huta in mutum yana son ya huta to ya bi Allah saboda mai hana kafircin ya zo wa ahatin shi kuma ahatin shine ah ah ah ce to mushrikai aka suka dinka annatu suna ahu suna wayo Allah suna ah saboda duk inda ya tusa su sai sun gudu alaihi salatu wassalam wa qad hajja min bunyanihim ya rurrushe gine-ginansu kullar da hajjin duk wani gini da suka yi mai tsawo sai da ya rushe ba gini na ma'ana ba a na zahiri ba gini na ma'ana duk barnar da suka gina sai da ya rusa ta yukarribu hasila hazatin cikin kifta ido yake rusa ta sun aburhatin aikin da aka dade ana yi na barna cikin kifta ido sai ya rusa shi kisa da da mushrikai za su wutar da kansu ba za su iya ganin ƙarshen musulunci ba sai sun gama dogon filantinsu sun gama tsare-tsarensu cikin kyauta ido sai rushe aikin nawaye na ubangiji ne mushrikai ba abin da za su yi nasara tun da ya zo alaihi salatu wassalam ya tsara wa duniya yadda za su tafi ta zauna lafiya shi kaɗa shi ne zaman lafiyarta alaihi salatu wassalam ko mu musulmi da muke ta da muke ta ɗimuwa a cikin wannan hali da muke ciki mu muke da magani da za mu haɗa kai mu bi tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi duk wannan tsarin da kafirai suka yi musulunci wallahi sai ya rushe babu abin da za a iya musulmi yau ba alhamis ba daga yau alhamis a ce duk inda musulmin duniya muke mu dawo tsarin annabi sallallahu alaihi wasallam maganan mu da aikin mu ta koma a yadda ya zo mana da ita kafin rana ta zagayo rana ita yau wallahi sai abin da muka ce wa duniya in muka ce a nan wallahi sai duniya ta yi in muka ce kada a nan ba za a yi ba to shi yasa idan za mu yi adalci taɓarɓarewar rayuwa ta musulmi yau laifin waye amma laifin kanwa muke ɗora shi shi sa dukkaninmu masu laifi ne dukkaninmu masu laifi ne amma ba ma kallon laifin wani mawaƙi yana waka yana ta nu'ibu zamanina wala aibu fina muna aibata zamanin kuma aibin yana cikinmu na ruwan zamani yau da za mu haɗa kai mu bi tsarin da annabi alaihi salam ya zo da shi kowannen mu akan kansa daga yau ya fara ɗabbaka mai annabi ya ce ai sallallahu alaihi sallama yayi mai annabi ya ce kada ai kada ni mu ajiye san zuciyarmu mu sauka daga san zuciyarmu daga yau din nan mu gani a ɗaiɗaiɗai kun mi yaya Allah zai kawo mana rayuwarmu wallahi duk sai Allah ya soya mana halin da muke ciki in muka ɗau abinda annabi alaihi salam ya zo da shi muka fi ajiye san zuciya wallahi sai mun ga sauyi a rayuwarmu a gurin neman abincinmu mu ajiye son zuciya mu kama gaskiya a gurin aikinmu mu ajiye son zuciya mu kama gaskiya a gurin hiranmu mu ajiye son zuciya mu kama gaskiya idan mu'amala za mu mu ajiye son zuciya mu kama gaskiya idan siyasa za mu mu ajiye son zuciya mu kama gaskiya duk abin da muka sa a gaba mu saboda son zuciya mu dawo gaskiya mu gaya Allah zai mana amma ba ma ɗora aibin a kanmu ko shugabanci ake yi na gwamnati sai mu zo mu ta aibata gwamnati mu ta aibata gwamnati da zaɓe ya zo daidai muke nema ko son zuciya muke nema to kuma mu ce a gwamnatin a mulkin kuma muna so mu ga daidai to waye zai daidai haka ba wanda zai daidai kenan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo mana da shi kenan ya wayar da mu ya zo mana da tsarin da ba wanda ya sai rusa shi alaihi salatu wassalam yace da fa ana bihi anna da annabi ne sallallahu alaihi wasallam muka muka ture wa kanmu duja kullu shubahatin duhun dukkan shubaha ba wani duhu da yake shigan mu in dai za mu bi manzan Allah sallama to mun gama da duhun jahilci mun gama da shubha amma mu ajiye abin da ya zo da shi mu kama san zuciyarmu kuma mu ce muna son ganin mafita ai ba mu dau hanya ba ba mu dau hanya ba idan ta zahal burhan ce idan hujja ta fito fili fal ifku mugumadu ƙarya sai dai a ɓoye ta sai dai a nemi kube a sata amma ta daina tashi in ka ƙarya tana yawo gaskiya ce ta tsaya gaskiyar aka rasa yanzu shi yasa ƙaryar ce take ta yawo yanzu a gani ko ina ita take yawo Allah ne mana jagoranci Allah ya sa mu farka Allah ya sa mu farka amma wallahi a cikin duhu muke tafiya a cikin duhu muke tafiya ba ma ganin gaban mu musƙala zarace miskala daraja a ɗimuwa miki shi kuma babban maganin ɗimuwa shine haɗin kai da yadda da jagoranci duk sun da musulmi muka yadda mu haɗa kai muka yadda muka bi jagora guda ɗaya wanda zai kai mu tudun mun tsira to za mu tsira amma waye shugaban waye jagoran musulmi yau annabi sallallahu alaihi wasallam ce mana mutum uku mutum uku in za su tafiya kar su tafi a haka sai sun tsora jagora guda ɗaya mutum uku amma yanzu ka sami mutum ɗari musulmi suna tafiya an an ce waye jagora babu mutum dubu suna tafiya waye jagora babu unguwa ko da ke ba ma unguwa ba a cikin a cikin society family cikin usura din gida dangin mutum ɗaya ne amma aka ce waye jagoran wannan dangin babu ga a wannan dangin wane ya ce kaza wane ya ce kaza sai an samu sabani a rasa tonawa za a yi a samu guda ɗaya wanda in ya faɗa kowa zai ce to kuma babu mai ja a haɗa kai a samu a tsira shi kuma tsira baya yiwa sai da haɗin kai shi sa bature abinda ya zo wa duniya da shi saboda baya so a ƙara shugabantarsa so yake ta gaba da zalunci a duniya sai ya zo da abinda ake ce mai secularism a ba secularism ba feudalism feudalism shi da larabci suke ce mai annizamul ikidai annizamul ikidai shi ne a yayyanka duniya gida-gida ƙasa-ƙasa kunan sunan ku ƙasa kaza can ƙasa kaza can ƙasa kaza ɗan can ƙasar ba ruwansu da ɗan can ƙasar masalahar ƙasar ka kaɗai ƙasa a gaba ba ruwanka da masalahar wata ƙasar yin sai ka ga musulmin ƙasar najeriya baya kallon masalahar musulmin ƙasar nijar baya kallon masalahar musulmin ƙasar kamaru saboda mai bature ya ce kai da shi akwai bambanci kuma muka yadda mu kuma abinda annabi alaihi salam ya faɗa mana musulmi kamar jiki muke idan ɗan yatsanka ya buge duk jikinka sai ya amsa to haka annabi yake so mu zama bature sai ya ce a'a kowa ya zaban kansa sai muka yi da tsarin bature a najeriya sai ya ce akwai musulmin kano akwai musulmin sokoto akwai musulmin nasarawa akwai musulmin kaza akwai musulmin kaza shikenan idan abu ya shafi musulmin kano sai musulmin jigawa ya ji bandani to sannan ya kara biyo mu jiha-jiha din kowace jiha sai ya yanka ta karamar hukuma karamar hukuma sai kabilancin karamar hukuma mu yan lokal gamban kaza ne ku yan lokal gamban kaza ne a karamar hukumar sai ya kara raba ta mazaba mazaba ward ward mu yan ward kaza ne ku yan ward kaza ne kabilancin mazaba yaushe haɗin kai zai samu wannan duk aikin sa ne bature mukun mutum ne ya san yadda zai cuci duniya kuma ya yi tsarin da kafin a dawo a yaki wannan tsarin ba ƙaramin aiki ba musulmi ya haƙura ya dai dunkule musamman yadda annabi ya faɗa kamar jiki ɗaya idan musulmin da yake ƙasar caji wani abu ya same shi na kasa bacci saboda shi haka annabi yake so amma haka muke ba haka muke ba ta kallasa littabligi annabi sallama ya tsarkake kansa ya karar da rayuwarsa don isar da saƙon wannan addinin an gaida fahacin bai yi sakaci ba ba rauni haka ya karar da komai nasa don ya isar da wannan addinin alayhi salatu wassalam ya yadda maslahar addinin ce kadai a gabansa daga ran da Allah ya ce masa ya ayyuhal mudassir qum fa anzir har ya koma ga Allah alayhi salatu wassalam bai taba yin bacci ya ishe shi ba saboda maslahar wannan addini bai taba cin abinci ya koshi ba saboda maslahar wannan addini aka zubar da jininsa ya haƙura saboda maslahar wannan addini yayi ƙaura ya bar mahaifarsa ya koma baƙon guri Madina saboda maslahar wannan addinin ya dinka kulla tutar yaƙi yana fita da kansa saboda maslahar addinin ya dinka aikawa a fita ai jihadi saboda maslahar wannan addini Allah ya saka masa da alkai ya yi haka dan na tsira dan ka tsira ba dan kansa ba walil haƙi wata haƙiƙi min gairu shubahatin yayi aiki dan ya tabbatar da gaskiya babu shubuha a cikin gaskiyar ya tabbatar da gaskiyar da ba ta da shubuha wannan mata na haɗi buɗa mai mafaka hatin ce to wannan addinin a lokacin da ya daɗi aka samu daɗin abin ɗanɗana na ci da daɗin abin ɗanɗana na sha addinin ya daɗi ce to da kalna bihi sai muka samu albarkar manzan Allah sallallahu muka shiga fiddini cikin addinin min kulle wujahati ta kowane bangare muka dinka shiga addini saboda shi ya yadda ya karar da komai nasa da masalaham mu kuma sai muka shiga addini ya ce wa kullu sabilin a kowane tafarki fihi ahmadu yuhmadu annabi ahmadu za a godewa sallallahu alaihi wa sallama Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya saka mai da alkhairi alhamdulillah